الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 23 ga watan jumadal ula shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am na'am wai tambayar ɗan uwa shine ƙarin kuɗi da masu 'yan kuɗi suke kamar misali idan za su turo ma dala ɗari to ɗari da goma za ka ba su wannan ƙari da suke halaka ne saboda ba canji ba ne ba a kai kayan kuɗi ne aka ƙara masa farashi maimakon da dala ɗari yake kenan sai aka maida ɗari da dala goma an gane ko kredi ne aka turo maka kayan kuɗi ne ba kuɗi ba ne ba don haka inda a ce canji ne kuma jinsi ya kaɗaita to shine baya halatta amma kayan kuɗi abinda ake sayar da shi dala ɗari kana iya ƙara farashi ka ce kai sai jika guda za ka sayar da shi ba laifi ba ne ba wanda ya so ya sayar da shi dala ɗari wanda ya gara ma kuma ya ƙara ya sayar da shi ɗari da goma misali in na dala ɗari ne wannan ba riba ba ce saboda kasancewar wasu suna ganin cewa wai kamar canji ne shi ko ba canji ba ne kayan kudi ne aka turo maka nawa za a sayi min kiredi na dala ɗari sai ce maka ɗari da goma zan sayar maka wannan ba haramun ba ne wani ma'anar hadisin da yake cewa karku karyatar da ahalul kitabi kuma karku gaskata su abinda hadisin yake ne idan wani labari ya zo maka cewa daga ahalul kitab ne kamar irin abinda za a faɗa cewa a cikin injila ko a cikin attaura da abinda ya kama da haka to karka gaskata matukar bai dace ma alkur'ani in ya dace ma alkur'ani abinda aka faɗa maka cewa haka ya zo daga cikin wannan littattafan ahalin kitabi in dai ya dace ma alkur'ani to gaskatawa ya zama wajibi amma in baka san ba cewa ya yi daidai da alkur'ani ko bai yi daidai ba to wannan ba za ka gaskata ba kuma ba za ka karyata ba domin kana iya gaskatawa ya zamanto yana daga cikin abin da suka jirkita abin da suka canza daga cikin littafin Allah kuma kana iya karyatarwa ya zamanto gaskiyar ce kasantacciya wadda ba a canza ba don haka dai in aka ce maka gaya abu ne ya zo a cikin injila ko a cikin ataura sai ka ce mu dai mun yi imani da abin da Allah ya saukar mun yi imani da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar mu an gane ko amma abin da muka sani hakikanin cewa ƙarya ce yana daga cikin abin da aka jirkita to wannan kai tsaye da mun za mu karyatar da shi abin da muka sani cewa ga ya yi daidai da alkur'ani bai saba ma shari'a ba to wannan ana iya gaskatawa amma duk abin da baka sani ba gaskiyar shi game da ƙaryarsa to wani baya halatta ka gaskata kuma baya halatta ka karyatar da shi shine can ubangiji ta'ala yake cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun na'am yake hana mi?
hani a kan tashi da an gagawa da kuma wanda ake mekewa an gagawa wanda hadisi ne hani dai ba san ba hani illa kasancewar akwai hadisi wanda yake nunin tsaya ma gawa idan za a wuce da ita ko kuma in kana tafiya gawa za ta gitta ka to ka tsaya har ta gitta ka wannan a farkon musulunci ne daga baya an samu hadisai waɗanda suka shafe wannan hukunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wuce da gawa gabansa manzo Allah yake tashi ya tsaya wanda wannan yana nuna an shafe wannan hukunci na farko kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafin sa Ahkamul Jana'iz tsaya ma gawa hukunci ne a farkon musulunci amma daga baya an shafe shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul mukatab wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato wato bawan da aka dora masa fansa idan aka ce al-mukatab ismul maf'ul ne kenan bawan da aka dora masa fansa idan kuka ce al-mukatib kenan shi mai gidan da ya dora ma bawan safarsa asali dai kalmar an ciro ta ne daga alkitaba game da kafin in kana da fuska biyu ka ce alkitaba shine ya fi shahara ko kuma ka ce alkataba daidai yake da wato al'itaka ka ce al'itaka ko ka ce al'ataka wato 'yantar da bawa kenan idan aka ce alkitaba ko alkataba shine wato dora fansa wanda bayani ya gabata game da ita dora fansa kamar yadda wato malamai suka arrafa ta idan aka ce alkitaba wato dora fansa wato shine suke cewa ta'aliqu itkin bi sifatin ala mu'awabatin maksusa ta'aliku itkin wato rataye yantarwa bi sifatin da wata sifa ta musamman ala mu'awabatin mahsusa a bisa wata musanya bantacciya misali mai gida ne ya rataye yantar da bawansa wato da wata sifa amma akan wata musanya ta musamman ma'ana kudade da zai dora masa cewa kawo kaza ka zamanto da nan da haka malamai suka ce ta'aliqu itkin bi sifatin ala mu'awabatin maksusa kenan rataya yantarwa da wata sifa akan wata musanya wadda take kebantacciya mun wuce da cewa magabata sun dan samu saɓani game da hukuncin ɗora fansa tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa dora ma bawa fansa wato abu ne wanda yake halak an gane ko cewa halak ne mai gida ya dora ma bawansa fansa tare da cewa da yawa daga cikin magabata na daga cikinsu irin su umar allah ikara masa yadda da sauransu sun tafi akan cewa dora ma bawa fansa abu ne wanda ya zama wajibi amma sharaɗi ya zamanto shi bawan ne ya nemi a dora masa fansa kenan a duk lokacin da shi bawa ya nemi a dora masa fansa to ya zama tilas akan mai gidan shi ya dora masa fansa wanda dalilin da suka kafa hujja da shi shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nur wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira ubangiji ta'ala ke cewa wallazina yabtaguna alkitaba waɗanda suke neman dora fansa mimma malakat aymanukum daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayi fakatibuhum ubangiji ta'ala ya ce ku dora musu fansa sharaɗi in alimtum fihim khaira in har kun sani cewa suna da dukiyar da za su iya biyan abin da kuka dora musu idan ka ɗauki khairan anan bi ma'ana malan ko kuma in alimtum fihim khaira in har kun sani cewa suna da ikon da za su je su yi sana'a domin su biya iya abin da kuka dora musu ubangiji ta'ala ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku ba su daga cikin dukiyar Allah wadda ya ba ku shine ma'ana idan bawa ka dora masa iya abin da ka dora masa idan ya kawo sai ka rage masa wani kaso daga ciki domin wannan dukiya da bawa ya hada maka dukiyar Allah ce shine ya shar'anta haka kuma ya kuro maka wannan dukiya shine cewa atuhu min malillahi allazi ataku don haka malam ya zo mana da hadisin Musa bin Anas yake cewa Sirin baban Muhammad kenan Muhammad ibn Sirin mahaifinsa Sirin ya tambayi Anas Allah ikara masa yadda cewa ya dora masa fansa domin shi Sirin matsayin bawa ne na Anas dan Malik alhali kuma shi Sirin yana da dukiya mai yawa a lokacin nan Anas dan Malik sai yake sirin Allah ya ji kansa sai ya tafi wajen Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa masa ya ce mai gidana Anas na nemi ya dora mun fansa yaƙi Umar Allah ya yadda da shi ya kirayi Anas sai yake ce masa katibu dora masa fansa kamar yadda ya nema fa'a ba wato Anas sai yake fadarabahu dirra wato umar allah ya kara masa yadda sai ya ringa dukansa wato da kokara wa ya tulu umar umar yana karanta masa wannan aya fakati buhum ina alimutum fihim khaira fakati buhum ina alimutum fihim khaira yana raukarsa da sanda kuma yana karanta masa wannan aya wannan shine dalilin da da yawa daga cikin magabata suka tafi akan cewa in dai bawa ya nemi a dora masa fansa to ya zama tilas mai gida ya dora masa amma in bai nema ba to wannan dora masa fansa matsayin halaf ne in ka so ka dora ma bawan ka fansa ka ce masa wato kawo kaza a cikin lokaci kaza ma'ana ka zamanto da to kamar yadda bayani ya gabata kuma ita dora fansa ana karkasa ta misali kana buƙatar cewa ya kawo maka miliyan guda ya zama toda ta wani miliyan ɗaya sai ka kasa masa shi ka dora masa in ma shekara uku shekara biyu ko shekara uku ko shekara hudu ko shekara biyar misali in shekara biyar ka dora masa cewa a shekara biyar ya haɗa maka kenan miliyan guda to za ka iya bashi lokaci kenan duk shekara misali ya kawo jika da biyu misali ne kenan don haka ita ana yin ta ana karkasa ta a sanya lokaci domin tausasawa ga bawa amma in shi bawan yana da kudi in take yanke ya jimilce wannan kudi ya baka to take yanke ya zama da yin haka yana halatta amma kai a farko ba za ka ce masa ba a a dunkula kawai zai haɗa kudi ya baka a lokaci guda a'a don haka kamar yadda bayani ya gabata malam da ya ce babu sai ce almukatabu wa nujumu sai ce fi kulli sanatin najib wannan yana nuna cewa kenan ita shura kansa akan karkasa ma bawa a ce duk lokaci kaza kaza zai bada a darasi da ya gabata mun tsaya karshen wato babi na uku baban da ke bayani game da wato hukuncin neman agaji na shi bawan da aka dora masa fansa da roƙon wasu mutane cewa su taimaka masa roƙon jama'a cewa su taimaka masa domin ya sauke nauyin da yake kansa ya zaman toda wanda bayani ya gabata hadisin barira Allah ya kara masa yadda shine malam ya zo da shi a karkashin baban wanda hadisin ya maimaitu a baya kuma zai koma maimaituwa a darasinmu na yau insha Allah tare da cewa hadisi ne wanda yana da wato fa'idodi sun wuce a lissafa don haka wasu daga cikin magabata akalla a ƙarƙashin wannan hadisi sai da suka fitar da fa'ida ɗaya bin ɗaya wato sama da fa'ida ɗari hudu darasi ɗaya bin ɗaya a ƙarƙashin hadisin barira kamar yadda insha Allah kaɗan daga cikinsu zai zuwa darasin mu na yau قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع المكاتب إذا ردي وقالت عائشة رضي الله عنها هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأؤتك وأؤتكك فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا قال مالك رحمه الله تعالى قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتكيها فإنما الولاء لمن أعتق malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da bawan da aka dora masa fansa radiya idan ya yadda da wannan sayarwa shin ya halatta ko bai halatta ba misali bawa ne wanda aka dora masa fansa shin wannan bawa ana iya sayar da shi ko ba a iya sayar da shi shi ne anan malin ya yi babi ana iya sayar da shi amma sharaɗi ya zamanto da yarda shi idan bai yarda ba to bai halatta a sayar da shi a inda yake halatta a sayar da shi sayarwa kawai in shi wanda ya saya 'yantar da shi zai yi kai tsaye to wannan ba a ma buƙatar yarda shi in dai shi wanda zai saya kawai yantar da shi zai amma in ba yantar da shi ba za a yi to baya halatta wato bawa wanda aka dora masa fansa a sayar da shi sai inda yarda shi da amincewarsa shine a nan wato malam ya zo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa huwa abdu ma bakiya alaihi shaykh ta ce ai shi bawa wato bawan da aka dora masa fansa ta ce yana nan a matsayinsa na bawa matukar wani abu ya rage a kansa kenan na kudaden da aka dora masa kamar yadda wannan wato hadisi na aisha yana cikin al-musannaf wato na ibnu abi shaiba wanda suleiman ibn yasar Allah ya ji kansa yake cewa ista'azantu ala aisha yace na nemi izinin shiga wurin aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farafa'atu sauti sai na daga muryata faqalat suleiman aisha tace suleiman ne faƙultu Suleiman na ce kwarai ni ne Suleiman sai ta ce masa abdaita ma baƙi a alaika min kitabati ta ce ka biya iya abin da ya rage a kanka na kudaden ɗora fansar da aka ma ƙultu na'am illa shay'an yasira na ce kwarai amma sai wasu 'yan kudade kaɗan su ne ban ida biya ba ƙalis sai ta ce masa udukul shigo fa'innaka abdu ma baki a alaika shehu ta ce matsayin bawa kake matukar wani abu ya rage an gane ko kenan inda a ce ya ‘yantu to da ba zai shiga gidan aisha Allah ƙara mata yadda an gane ko domin akwai shamaki tsakanin wato matan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama da duk wani wanda yake da me yasa saboda ubangiji ta'ala ya saukar da aya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu li qulubikum wa qulubihim amma shi wanda yake bawa ne to wannan shi ba laifi yana iya shiga ba laifi yana iya shiga kamar yadda can ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul nur ubangiji ta'ala yana cewa wa kullil mu'minina ko kuma wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن الشاهد أو ما ملكت أيمانهن كوكما أبن دامرسو تملكا نكوي إلونا النبائي كي don haka a nan aisha Allah ya kara mata yadda ta jinjina ta ce suleiman ne ya ce ya kwarai ne a lokacin nan sai take tambayarsa ta ce addaita ma baki a alaika min kitabatik ta ce ka biya abin da ya rage a kanka na ɗora fansar da aka ma shi kuma sai ya ce mata na'am illa shay'an yasira ya ce na biya sai dai yan kudade kaɗan su ne kaɗai ban ida biya ba sai ta ce masa to shigo fa innaka abdu ma baki a alaika shay ta ce domin bawa kake matukar wani abu ya rage baka ida biya ba to shine anan kenan malam ya zo da wannan asar na Aisha Allah ya kara mata yadda shine ce wa qalat Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce huwa abdu ta ce shi bawan da aka dora masa fansa yana nan a matsayinsa na bawa ma baki alaihi shay'un matukar wani abu ya rage akan shi na kudin dora fansa wa qala zaid ibn sabit zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda ko mu ce Allah ya ƙara musu yadda shi ma yana faɗa yana cewa ma baƙiya alaihi dirham wato duk bawan da aka ɗora masa fansa yana nan a matsayinsa na bawa matuƙar daidai da dala ɗaya ta rage a kansa in dirhami ɗaya ya rage a kansa to yana nan a matsayin bawa kamar yadda hadisin zaid ibn sabit wato yana cikin musnad na sa'id ibn mansur shine ke faɗa filmukatab game da bawan da aka ɗora masa fansa ya ce huwa abdu ma bakiya alaihi dirham ya ce yana nan a matsayinsa na bawa matukar didi da dirhami ɗaya ya rage a kansa wa ƙala ibn umar abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda ya ce huwa abdu ya ce duk wanda aka dora masa fansa bawan da aka dora masa fansa yana nan a matsayinsa na bawa in asha idan ya rayu wa in mata ko ya mutu wa in jana ko ya yi wani laifi ma baki a alaihi shay'un matukar wani abu ya rage a kansa na abin da aka dora masa fansa sawa'an yana raye ko yana mace ya rayu ko ya mutu ko wani laifi ya yi dai a matsayin bawa hukuncin bawa za a yi masa matukar kenan daidai da dala ta rage a kansa don haka a takaice kenan waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da cewa kenan shi bawan da aka dora masa fansa yana nan a matsayin bawa matukar wato wani abu ya rage a kansa kenan tun da bawa ne kenan yana halatta a sayar da shi kenan ba ɗa bane bai riga bai yantu kenan yana nan a matsayin bawa kenan ana iya sayar da shi amma sharaɗin sayar da shi kenan sai da yarda shi da amincewar shi kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisi na barira don haka misali in miliyan guda ka ɗora masa ya kawo jika ɗari tara da tisa'in da tara jika ɗaya ta ta rage to yana nan a matsayin bawa matukar bai cika maka wannan jika ba shi ne ana malam sai ya zo mana da hadisin barira Allah ya kara mata yadda kenan hadisin amra bintu abdurrahman take cewa lalle barira Allah ya kara mata yadda ja'at tasta'inu aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha ta zo gun aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman taimako da agaji cewa aisha ta taimaka mata domin ta biya kudaden da masu gidanta suka dora mata na fansa iya abin da suka dora mata ko kamar yadda bayani ya gabata shine ukiya tara tare da cewa akwai riwaya da ta zo ukiya biyar amma abu wanda yake mafi rinjaye ukiya tara ne masu gidanta suka dora mata ita ukiya kamar yadda bayani ya gabata ma'auni ne na azurfa wanda ake auna azurfa duk ukiya ɗaya iya abinda take badawa shine gwalgwadon dirhami arba'in kenan duk ukiya ɗaya zaman dirhami arba'in take kaga idan ka ɗauki kenan ukiya biyar abinda za ta bada kenan dirhami mai tan shine dirhami ɗari biyu ukiya hudu abinda za ta bada dirhami ɗari da sittin kenan in ka hada kenan dirhami 360 kenan a matsayin ukiya tara to haka suka dora mata fansa wato ta zo gun Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana neman wato taimako da agaji wanda daman ta saba zawwa gidan Aisha Allah ya kara mata yadda tana kama mata aikace aikace faqalat laha aisha allah ikara mata yadda sai ta ce da ita in a habba a haluki in har masu gidanki sun so sun yadda sun amince an asubba lahum samanaki sabbatan wahidatan wa utiqaki in zuba musu kudin da suka dora miki a lokaci guda kenan gaba ɗaya in jimilce abinda suka dora miki in baki ki kai musu wa utiqaki in yantar da ki fa'alt aisha ta ce zan yi in har sun yarda sun amince ba za ka ratu barira tu zalika li ahliha barira Allah ya kara mata yadda ta koma wajen masu gidanta ta faɗa musu cewa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta musu tayin cewa in har sun yarda sun amince to gaba ɗaya iya abin da suka ɗora mata na kuɗin za ta jumulce gaba ɗaya a kai musu da sunan aisha ta saye ta kuma za ta yantar da ita faƙalula suka ce a'a su ba su yadda ba illa an ya kuna illa an ya kuna alwala ulana suka ce sai dai idan alwalaicinki zai kasance namu iya sharaɗin da suka ma aisha allah ya kara mata yadda lallai za su iya sayar mata da barira amma sharadi ya kasance su suke da alwalaicin barira qala maliku wato al-imam malik yake cewa yahya ibn sa'id al-ansari yake fada fa za a mata amra wato amra sai ta raya cewa anna aisha da aisha Allah ya kara mata yadda zakarat zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sharadin da masu gidan barira suka mata na cewa sai dai in su wato za su rike alwalaicinta faƙala sai manzan Allah ya ce ma Aisha ishtariha sayatta ma'ana ta sa kuɗin aika musu wa atiqiha manzan Allah ya ce yantar da ita fa inna mal wala'u liman ataq manzan Allah ya ce ki san da cewa kadai alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa kenan wannan sharadi nasu maganar banza ce tunda ba su suka yantar da bawa to ina su ina rike alwalaicinsa fa inna mal wala'u liman ata maza Allah yace ku san da cewa alwalaici kadai wato na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana halacci sayar da bawan da aka dora masa fansa amma sharadi wato sai da yarda shi da amincewarsa kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma barira in kina so je kiki faɗa ma masu gidanki in har sun yarda za su sayar min da ke to zan tusa kudin kai tsaye in baki ki kai amma zan yantar da ki kaga wannan kenan barira ta yarda ta amince kenan Aisha ta saye ta kenan ta yantar da ita shine anan kenan malam yazo da wannan hadisi kenan duk bawan da aka dora masa fansa ana iya sayar da shi amma sharaɗi ya zamanto da yarda shi da amincewa kuma bugu da ƙari malamai suka ce ba za a sayar da shi sai ga wanda zai yantar da shi amma duk wanda zai ci gaba da rike shi a matsayin bawa to bai ya halatta a sayar masa ko da an sayar masa wannan ciniki bai tabbata ba dole kenan sai da shi yarda bawan da amincewarsa kamar yadda a nan wato da yardar ita barira da amincewarta wato ta je ta kai ma masu gidanta wannan tayi da aisha ta ce za ta saye ta ta yantar da ita باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني, وأعتقني فاشتراه لذلك قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن أنه قال حدثني أبي أيمن أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لأتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باؤوني من ابن أبي عمرو واشترك بنو أتبة الولاء فقالت دخلت بريرة رضي الله عنها وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت عائشة رضي الله عنها لا حاجة لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة رضي الله عنها فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتكيها ودئيهم يشترئوا ما شاءوا فاشترتها عائشة رضي الله عنها فعاتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط wato wannan babi ne wanda ke bayani game da idza qala al-mukatab idan shi bawan da aka dora masa fansa ya faɗa ga wani ya ce masa ishtarni sayanni wa a cikni ‘yantar da ni fashtarahu li zalik shi wanda aka faɗa ma ya sayi bawan da nihin ya ‘yantar da shi menene hukuncin haka ai ya halatta idan bawa ya zo ya faɗa maka ya ce wani sayanni ka ‘yantar da ni ka yarda ka amince ka saye shi ka ‘yantar da shi to wannan ya halatta dalili shine anan malam ya kawo hadisin aisha allah ya kara mata yadda ko kuma mu ce hadisin wato wato abdulwahid ibn ayman yake cewa mahaifina ayman shine ayman alhabashi almakki yake cewa dakhaltu ala aisha radiyallahu anha na shiga gun aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya kara mata yadda wa qult sai na ce da ita kuntu gulaman li utba ibn abi lahab ni dai wato na kasance bawa ne na utuba ɗan abi lahab wa mata mai gida na utuba Allah ya masa rasuwa wa warisa ni banu ‘ya'yansa suka gaje ni ya ce wa inna humba'uni min ibn abi amr wato sun sayar da ni wato ga abdullahi ibn abi amr an gane ko abdullahi ibn abi amr suka sayar ma ni washtara da banu utubatar wala amma da za su sayar ma abdullahi ibn abi amr wato sun masa sharaɗin alwalaici cewa sai in alwalaici zai kasance nasu ne kenan sharaɗin cinikin kenan da za su sayar masa suka ce to sun yi sharaɗin kenan alwalaici sai in nasu ne in ya yarda ya amince kenan za su sayar masa shi Aisha sai ta ce masa dakhalat barira wa hiya mukataba Aisha sai ta ce masa wato barira ta shigo gona wa hiya mukataba a lokacin da masu gidanta suka dora mata fansa faƙalat ta ce da ni ishtarini fa'atiki ne ta ce ya Aisha sayan niki 'yantar da ni qalat na'am wato Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce kwarai ba laifi zan iya sayan ki in yantar da ki qalat ita barira sai ta faɗa ma Aisha ta ce la ya bi uni hatta yashtari walai amma fa masu gidana ba za su sayar mun ba za su sayar maki da ni wato sai sun yi sharadin cewa alwalaici nasu ita barira take ba Aisha labari la ya bi uni hatta ya shi walayi ba za su sayar da ni wato sai sun yi sharaɗin alwalaici kenan a nan ita barira ta san ɗabi'ar kenan masu gidanta ba za su sayar ba sai sun yi sharaɗin alwalaici don haka aisha ta ce je kiki faɗa musu in har sun yarda sun amince kenan yanzu zan tusa kuɗin in baki ki kai to da ta je ta faɗa mata ta faɗa musu sai suka yi sharaɗin suka ce a sai dai in alwalaici zai kasance nasu ne to shine anan ta ce laye biyu ni ai masu gidana ba za su sayar da ni ba hatta ya shi tariku wala'i sai sun yi sharaɗin alwalaici na faƙalat aisha allah ikara mata yadda sai ta ce la hajjata libi zari ta ce ba ni da buƙatar wani alwalaicin ni ba na buƙatar wani alwalaicin zan iya sayan ki in yantar da ki fa sami abi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji wannan tattaunawa ta Aisha da Barira domin a farko manzon Allah yana daki ita Barira ta je ta dawo sai ta faɗa ma Aisha cewa ga sharaɗin da masu gidanta suka yi manzon Allah sai ya ji ko kuma au balagahu labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ita Aisha ta faɗa masa ta ce kaji kaji abin da masu gidan Barira suka faɗa wai ba za su sayar min da ita sai idan alwalanci zai kasance nasu ne shi ne ce fa zakara li aisha shi ne ce fa sami abi zalikan nabiyu sallallahu alaihi wasallama au balaba wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan bayani da barira ta ma aisha au balagahu ko kuma labari ya cin masa fa zakara li aisha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya ambata ma aisha fa zakarat aisha ma qalat laha aisha ita ma sai ta bashi labarin an gane ko ma qalat laha abinda kenan barira wato ta faɗa mata a wata nuska ana samun fa zakara zalika li aisha ta kenan sai ya ambata wannan al'amari ga aisha shi ne ce fa zakarat aisha tu ma qalat laha aisha kuma sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin iya abin da kenan barira ta faɗa mata ce ya rasulullahi kaji kaji abin da masu gidanta suka faɗa mata ga abin da ta faɗa mu fa qala sai manzon Allah ya ce mata ishtariha sayyata wa atiqiha manzon Allah ya ce yantar da ita wa da'ihim yashtaridu ma sha'u rabu da su su yi duk sharadin da suka so manzo Allah ya ce wa da ihim ya shtaribu ma shahu kyale su su yi duk iya sharadin da suke so za su gane kuransu fashtaratha aisha to aisha Allah ya kara mata yadda sai ta saye ta ta tasa kudin ta aika musu a sunan ta saya fa ataqatha manzo Allah wannan aisha ta yantar da ita washtarada ahlu halwala wato iyalin ko kuma mu ce masu gidan barira sai suka yi sharadin alwale ce suka ce nasu ne faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alwala liman a'atak shi alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa wa in ishtaradu mi'ata shartin ko da su wanda suka sayar da bawan wato sun yi sharaɗi ko da ya kai sharaɗi ɗari to sharaɗi ne ɓatacce kamar yadda ya gabata lokacin da aisha allah ƙara mata yadda ta sayi barira ta yantar da ita mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kyale su su yi sharaɗi mazan allah ya hau kan mimbari ya yi godiya ga ubangijinsa ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi mazan allah ya ce ma balu rijali ya ce me ya samu wasu mutane ma balu rijalin yashtariduna shuruɗan laysat fi kitabillahi manzo Allah ya ce me yasa mutane suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah sai ya ce man ishtarada shartan laysa fi kitabillahi fa huwa batil manzo Allah ya ce duk wanda yayi sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzo Allah ya ce wannan sharadi batacce ne sai ya ce shar'ullahi ahqqu wa awthaq sharaɗin Allah shi ne ya cancanta kuma shi ne ya fi amincewa sharaɗi na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fi cancanta kuma shi ne ya fi dacewa game da amincewa don haka a takaice kenan wannan yana nuna mana cewa in shi bawan da aka ɗora masa fansa ya faɗa ga wani ya ce sayan nika 'yantar da ni shi wannan wanda aka faɗa masa ya saya ya 'yantar da shi to yin haka ya halatta kamar yadda ita barira ta nemi cewa aisha Allah ya kara mata yadda ta saye ta ta yantar da ita kuma aisha Allah ya kara mata yadda ta saya ta yantar da ita kenan wannan dalili ne wanda yake nuna wato halaccin haka tare da cewa mun yi bayanin cewa hadisi ne wanda yana da fa'idodi masu yawa na daga cikin fa'idodin darasi na farko shine halaccin dora ma baiwa fansa kamar yadda in bawa namiji ne ake dora masa fansa kenan babu bambanci an gane ko kamar yadda bawa namiji ake dora masa fansa haka baiwa mace ita ma ana iya dora mata fansa don haka masu gidan barira suka dora mata fansa inda ba a dora ma baiwa fansa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali sannan kuma hadisin yana nuna halaccin wato ita baiwa wadda take da aure akan iya dora mata fansa ko da mijinta bai ba da izini ba ba sai an nemi izinin shi ba an gane ko baiwa wadda take da aure kenan ana iya dora mata fansa ko da shi mijin nata bai ba da izini ba kuma bai da yancin da zai hana ta game da dora fansa ko da dora fansa za ta kai shi zuwa rabuwa da ita bai da yancin da zai hana saboda ita barira Allah ya kara mata yadda tana da miji masu gidanta suka dora mata fansa wanda a ƙarshe kuma abin rabuwa ya kai lokacin da ta zaman todiya maza Allah ya ce to yanzu fa kina da zafi ko ki ci gaba da zama da shi a matsayin shi na bawa ko kuma aure ya mutu tun da kin zama diya yanzu ke ba tamkar shi bace ba daidai da shi bace da ta gane wannan hukunci ta ce to a ba ni ba shi yayyayi ta ce a to don haka kenan a nan ba maganar neman izinin shi mijin nata kenan ko da ɗora fansar za ta kai zuwa rabuwa da shi kenan wannan ba maganar wato haƙƙi ne wanda yake nata sannan kuma wannan yana nuna cewa shi duk wanda za a ɗora ma fansa wato ya zamanto a tabbatar da cewa yana da ikon da wato zai je ya yi sana'a domin ya haɗa wannan kuɗi wanda yake na fansa kuma shi wanda aka ɗora ma fansa kinan dole a ba shi damar da zai je ya yi sana'a an gane ko dole shi mai gidan zai ba shi damar da zai je ya yi sana'a domin wato ya haɗa masa wannan wato kuɗin da aka ɗora masa fansa sannan kuma wannan yana nuna duk bawan da aka ɗora masa fansa wato yana halatta ya je ya roƙi jama'a ya je ya yi bara ma'ana ya nemo a taimaka masa wato domin ya biya wannan kuɗi da aka ɗora masa yana halatta ya je kenan ya roƙi wani cewa a taimaka masa domin ya biya kamar yadda ita a nan barira ta zo ta nemi cewa aisha allah ya kara mata yadda wato ta taimaka mata kuma wannan yana nuna cewa hadisin da ya zo a kan hani game da wato sana'a ta baiwa malamai suka ce za a ɗauke shi akan kenan wadda ba a san ba menene sana'arta amma baiwa in an san menene sana'arta tana sana'a sana'a halattacciya to wannan ba laifi kenan duk abin da ta samu wannan halatta ne amma baiwa haka ta je ba a san sana'arta ba ta je ta samu kuɗi wannan kwata-kwata bai ya dacewa saboda a wancan lokaci irin lalaci na fasikanci abu ne wanda yake sananne game da bayi sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa wato halaccin wato ba cewa ba laifi kenan dukiyar da aka dora ma bawa kai tsaye yana iya gaggautawa ya biya in har yana da dukiyar kenan take yanke yana iya hada kudin ya bada kenan ba maganar sai an ɗauɗiya wannan lokaci da aka kayyade kenan shi wannan lokaci da aka ɗauka kamar shekara kaza wannan an kayyade ne saboda wato taimaka ma bawan tausasa masa amma in yana da halin biya take yanke to wani yana iya biya kamar yadda a nan aisha allah ya kara mata yadda ta ce in har sun yadda sun amince gaba ɗayan kuɗin da suka ɗora miki zan tusa musu kenan yanzu ki kai an gane ko zan tusa musu kenan ki kai in kin kai in sun yarda kenan su sayar mun da ke sannan kuma wannan hadisi yana nuna halaccin kenan taya kayan mutum kenan kuma mutum ya zamantu da shi mai kayan kenan yana iya tsanantawa ya ce a shi kawai shi kayan shi ba sai kaza kamar misali mutum ya ce kaza zan wannan kaya na nau ka saya kamar misali kaya ne mutum ya zo sai ya ce maka kaza ne kudin shi kenan kai in ka nemi ragi ko in shi wannan yana iya ce a kaya na kaza ne kawai in dai kana da bukata ka saya kamar yadda a nan su suka nuna kawai iya kudaden nan da suka dora mata to su ne iya abinda aisha allah ya kara mata yadda in ta so ta yarda ke na wannan kudi za ta tasa ta ba su kuma wannan yana nuna mana cewa mace wadda take shiryayya mai hankali to za ta iya tasarrufi da dukiyarta kenan na saye da sayarwa kamar yadda anan aisha allah ya kara mata yadda a nan ita ce a cikin dukiyarta ta ɗauka ta ce za ta sayi ita wannan barira ta yantar da ita kenan kaga a nan ko ba izinin miji kenan mace dukiyarta tana iya yin tasarrufi kamar yadda a nan ita ta yi niyyar sayan barira ta yantar da ita bayan su masu gidan barira sun yi sharaɗin alwalanci ne ma sannan daga bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labari sannan maza Allah ya ce ma Aisha sai take yantar da ita kaga a farko da za ta saya ta yantar bata ma nemi izini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka to wannan yana nuna cewa mace kenan tana da haƙƙi a cikin dukiyarta wato da za ta yi saye da sayarwa da abin da ya kama da haka ma'ana ta saye abin da take so kenan ko da ba izinin mutum sai dai kuma yana da kyau kenan a shawarce shi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi bawa in mai gidan shi ya bashi izini game da kasuwanci saye da sayarwa to wannan ya halatta kamar yadda a nan da aka dora mata fansa an ba ta damar kenan ta je ta yi sana'a domin kudin da aka dora mata ta ina za ta same su dole sai ta hanyar sana'a kenan ta je ta yi sana'a kenan ta zo ta biya wani kenan wani yana nuna halaccin bawa in mai gidan shi ya ba shi izini yakan iya zuwa ya je ya sayi da sayarwa ya yi kasuwanci nan insha Allah ya kamata mu dakata mun zo karshen babin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك